الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin Azare jihar Bauchi Najeriya karatun da muke a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktub bahasun fi siratin nabawiyyah على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأن فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري ربوتا رحمه الله تعالى أيو ذا متقبا لغين مكذايا ذا متاكي أدرسين قوم شاقيا فدرسين دي قباتا من بيان yadda ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake kira sa kusai ya samu matsayi ko ya dawo da matsayin gidansu a da ya samu mulki na jagorancin birnin makka wanda wannan birni birni ne na addini dalilin ma da ya sa kenan Allah tabaraka wata'ala ya kaddara annabi Ismail alaihi salam ya take a wajen ya baza zuriya a wajen amma kamar yadda muka gani saboda waɗansu matsaloli aka zo aka kori zuriyar annabi Ibrahim daga baya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da su har ɗaya daga cikinsu shine kusai ya samu ƙoƙarin dawo da martaba ta ainihin ƙuraikawa kuma kowa ya sani ƙuraikawa su ne ainihin zuriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bayan an mana bayanin irin abubuwan da ya kirkiro yake jagoranta to sai ya bar makuraikawa waɗansu abubuwa bi ma'ana bai cinye abin shi kadai ba kamar yadda ake samun waɗansu cinye duka eh bai cinye abin shi kadai ba wa kana li quraikin manasib ukra quraikawa suna da waɗansu matsayoyi daban cewa ma zakarna banda waɗanda muka ambata kaman abin da ya shafi jagorancin ɗakin taro na darun nadwa ko ƙulla tuta na yaƙi ko jagorantar fatake na kasuwanci ko wani abu makamancin haka saboda haka ko waɗansu matsayoyi wa za'urha fi ma bainahu wanda suka watsa a tsakaninsu suka rarraba wa kanu biha duwaila sai ya kasance kowa kamar yana da daula shi ma yana da mulkinsa kamar yadda mu ma a tsakaninmu ake samu eh ko a masallaci ne za a ce waɗannan su ne limamai waɗannan su ne ladanai eh ko lokacin kiran sallah yayin ladan bai tage kiran sallah ba kaga yana da dan ƙwarya ƙwaryan yin sai dai liman ya gane ladanin yana so ya yi ganganci to nan ne liman zai ba da umarni amma liman ba ruwansa da duba lokacin kiran sallah wani lokaci ma hadda lokacin shiga sallah sai ladan ya zo ya ce masa to liman bismillah ko kuma ya dauki lasfika ya hura ba tare da izinin liman ba kawai in liman ya ji an hura lasfika ya san lokacin sai da sallah ya yi ko kuma a cikin gari ka samu a ce maka wannan sarkin kasuwa ne duk abin da ya shafi kasuwanci yana hannunsa wannan sarkin noma ne duk abin da ya kafi noma na hannunsa wannan shi kuma wane ne shugaban yan farauta shi ma a ce duk abin da ya kafi farauta haka ne yana hannunsa da sauran makamantansu to hakan rarraba haka kamar yadda mala ya buga mana misali ya ce bal bi tabirin afa ga wata fassara nan wanda tafi inganci shubbu duwaila demokradiyya ya ce ya yi kama da daula ta demokradiyya demokradiyya kalma ce ta demokrasi ya mayar da ita larabci kun ga ya gwada wanda ya rubuta littafin shi ma ɗan zamani ne eh, min al-mu'asiri wa kanat laha min ad-dawa'ir to dama menene democracy demokradiya eh the government of the people by the people eh eh an ce gwamnatin mutane ne su suka kirkiro su suka yi kaza amma definition in demokradiya kenan amma ba ita ce yake a Najeriya ba Allah ya kyauta eh kar mu sake kar mu shiga labi mu ta bin hanya tukuna wa kanat laha min ad-dawa'ir wa at-tashkilat al-hukumiyya wa to quraishawa abin makka da kuma bangaren hijazi suna da wato ad-dawa'ir shine da'ira da'ira wa at-tashkilat al-hukumiyya da tsare-tsare na hukuma ma yushbihu fi aqlina hadha abin da ya kama a zamaninmu wannan da dawa'ir albarliman wa majalisiha kaman ainihin wato kujeru na ‘yan majalisu da kuma me da majalisun da suke zama kaman a ce akwai esko akwai kuma members na assembly wanda aka zaɓa sawa'un state assembly ne ko national assembly har ma local assembly tun da kansila kwanan na ji wani kansila wai har efcc ya kama kai eh kansila amma kai kai efcc na ce cap najeriya kenan to kaga kowa yana da irin role din da yake takawa shine ya kwatanta mana haka wa haka lauha min tilkal manasi yace to ga wani tsarin allo na waɗannan matsayoyi na farko al-isa akwai abin da suke kiransa isa menene isar tauliyatu qidahil asnam lil-istiqsami ribintan kifiyoyi waɗanda ake ajiye su a gaban gumaka domin neman sa'a akwai waɗanda aka ɗora musu alhakin wannan wa kana zalika fi bani juma kabilan bani juma su suke da jagoranci akan wannan su ne masu yi in ba su ba ba wanda zai sai kowa ya jira su za mu samu karin bayani yadda ake neman sa'a yadda ake neman sa'a da kiban ƙuri'a haka suke kiransu kamar yadda Allah ta'ala ya ambata wa ta taqsimu bil azlam zalikum fisqum kaman duba ne haka yayi kama da duba na sannan kuma akwai tahdirul amwal katange dukiyoyi ay tanzimul qurabati wan nudur wadanda suke tsara dukiyoyin da ake neman kusanci da sunan sadaka na zamanin jahiliya da kuma bakance ko alwashi allati kana tuhda ila al-asnam wadanda ake bada su domin neman kusanci zuwa ga gumaka wa kadhalika fasl al-khusumat wal murafa'at haka ma wajen warware husuma iri daban-daban da ɗaukaka ƙara wa kana zalika fi bani faham wannan yana karkashin bani saham ne su kuma su ne aka ba su layin wannan a shura sai abin da ya shafi shura kun ga qur'ani ya fada wa amruhum shura bainahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin to alamarin shura suwaye masu hada shura a kira wane da wane wa kana fi bani asad a cikin quraishawa wannan yana hannun kabilan banu asad sai na hudu al akna akwai abin da yake kiransa al akna menene al akna ay tanzimu diyat wal garama yadda ake tsara diya da kuma ainihin fansa al garama wato kaman a ce idan mutum ya bata abu kaza zai biya abu kaza shine al-garama wa kana zalika fi bani taym wannan ko yana cikin kabilan bani taym ne su ne masu yin haka kuma da yake kowannen su gada suka yi sun ba da muhimmanci ga abin ana samun dattijo a cikin su aka ce to ga kaza da kaza da kaza sai ce ai kaza ya kamata to duk abin da ya yanke hukunci shi zai yanke in ba shi ba ba wanda ya sai yanke hukunci akan haka to kun ga kowanne bangare an ba su daman su kenan sannan akwai al'uƙa menene al'uƙa a yi hamlin liwa alƙaumi rike tuta na jama'a gaba daya kamar yadda jami'u suke da tuta za ga duk inda suka je kamfen da tutar su ko duk ofisoshin su akwai tuta to masu ba da wannan tuta wannan yana hannun wato kabilan banu umayya banu umayya su ne masu yin haka sai alqubba menene alqubba ay tanzimul ma'akkak tsara fagen daga eh saboda an ce ga runduna idan za su tafi yaƙi ya suke tafiya in za a je yaƙi ya yake tafiya yaƙi yan agaji idan za ku kuna guruf za ku tafi wani aiki daga nan zuwa abin da ya yake tafiya to shugaba yana gaba sauran suna baya sai ko akwai masu jajayen huluna akwai masu bakakin huluna okay to amma a yaki akwai abin da ake kiransa almaimana walmaisara walquddam sannan akwai me akwai baya akwai kalbu akwai masu tsayuwa a tsakiya mafiya yawa a nan shugaba yake akwai na gaba barade ne ba a sa malalaci ko matsoraci wannan yana jin dirim za ku neme shi kurasa eh to ba a sa su a gaba waɗannan sai faraje irin wa mudaddijin kari halkumatu ne za lahu la mum'inin harban wala mustaslami sannan akwai masu tsayuwa a gefen dama akwai masu tsayuwa a gefen haguna akwai masu tsayuwa a can baya bayan nan ma akwai waɗanda ake barin su a can baya su kuma za ga su ɗaiɗaiku ne ba su haɗuwa to kaga tsarin yadda suke tafiya kenan sannan an je fagen daga ba inda ka ga dama za ka tsaya ba sai inda aka tsayar da kai saboda haka ba a sa shugaba a gaba aka sa shugaba a gaba aka kawo farmaki aka gama da shi ne aka yi kira ai ba haka akwai matsala ai a wajen yaƙi shugaba ba a gaba yake ba komai jarumtakar ba akwai jaruma wanda ake sawa to shi ne ya ce al'ukar masu tsara fagen daga cewa masu kibiyoyi ku tsaya waje kaza masu ainihin baka ko masu kaza masu maki ku tsaya waje kaza masu takubba ku tsaya waje kaza masu dawakai ku tsaya waje kaza waɗanda suke yaki a ƙasa ko a kan raƙuma ku tsaya waje kaza wannan aiki وكذلك قيادة خيل da jagorancin dawakai wa kana fi bani maqdum wannan yana hannun kabilan banu maqdum sai asifara asifara shine aikin jakadanci diplomacy diplomacy wa kana fi bani adi wannan yana hannun banu adi shine kabilan wato yankin zuriyan Umar bin Khattab radiyallahu anhu bani Umayya Usman bin Affan radiyallahu anhu da wani yanki na Muawiya bin Abi Sufyan sune kamar yadda suka kafa daulatu Bani Umayya na'am kuma Banu Makhzum su kuma da muka ambata su kuma manyan mutane ne yasa an fi samun masu kudi a cikin su don ana samun haka kaga zuriya masu kudi sun yi yawa kaga zuriya talakawa sun yi yawa akwai kaga zuriya kaga manyan mutane sun yawa haka Allah yake tsarin sa to anan kasa yace mana lamba ta uku tariqu harfil qur'an wal ma'ruf anna hamlal liwa abinda ake nufi wato daukan tutan nan min haqqi bani abdiddar haqqi ne na bani abdiddar kama takaddama wai nama kanat al qiyada al ama min haqqi bani umayya eh haqqi ne na bani umayya amma abdiddar su ma suna da alaka da bani umayya suna gargashin bani umayya to kun ga yadda aka rarraba abubuwa a nan tun zamanin jahiliya wannan shimfiɗa ake mana ya sa musulunci ba a mamaya da annabi ya karbi kilin ɗakin kafa daga waɗanda suka gada daga baya sai ya mayar musu wajen rijiyar zanzan ma sai ya bari bai karba ba ya sa abbas bin abdul muttalib ya gada abubuwa da yawa a matsayinsa na annabi yana iya karɓewa amma bai karba ba sai ya ce zuriyansu ci gaba da yi saboda haka musulunci ba mamayan komai ake yi ba kowa ka baki aikin samu abin da ake so a kiyaye amana wanda bai kiyaye amana ba to sai ha'inci ya cinye shi al-hukmu fi sa'iril arab to ga bayanin mulki a sauran larabawa ɗaiɗaiku ka takaddama hakika bayani ya gabata zikiru hijirati alqaba'il al-qahaniyya wal adnaniyya a can baya mun ambaci yadda kabilu na qutaniyya da adnaniyya suka yi ta hijira wa annaha tasamat albilad al-arabiyya kuma su din nan sun raba kasashen larabawa fi ma bainaha a tsakanin su walan suna yankin iraki waɗansu suna yankin yemen walan suna yankin sham walan suna yankin hijazi walan ma har yankin afirka to an mana bayani a can baya fama kana min hadhihi alqaba'il bil qurb min al hira duk kabilun da suke kusa da birnin hira kana taba al malik al arab bil hira to suna biyayya ne ga ainihin wato ga sarkin larabawa wanda yake zaune a hira yankin iraki kenan fama kana minha fi badiyati sham waɗanda suke ƙauyukan sha'an kana taba lil gasasina su kuma masu biyayya ne ga sarakunan gasasina illa na zai taba'iyya kana ismiyya la fi'liya sai dai irin wannan biyayya wato a suna ne a suna ne kawai wani lokaci sukan balle je ba za su yi biyayya ba wa amma ma kana min hafil bawadi amma waɗanda suke ƙauyuka can da can bi dakhilil jazira a ainihin tsibirin larabawa fakana furra mutlaka waɗannan suna da yanci kamar wanda suke makka don kafin a kai yaƙi makka ko abin nan yankin madina a wancan lokaci ko sa'ifa yana da wahala yana da wahala sukan daɗe ba a yaƙe su to su sun fi yanci amma kusan a watsai suke babu takamammiyar gwamnati ko shugaba guda ɗaya wa amma ma kana min hafil bawadi fi dakhil al-jazira فكانت حرة مطلقة والحقيقة ما التي حقيقني أن هذه القبائل للي أن القبيلو كانت تختار لأنفسها رؤساء يصودونها su da kansu suke zaɓen shugabannin da suke jagoranci sai dai wani ɗan yanki ne kamar misali a ce mutane ne suna wace kuma yanzu da muke yankin katagun a nan haka to ba gagarin azare ba a zuwa ce gagarin yayu wani kauye a can haka ga wani alamari sai ma wani kauye ta nan haka ga ga gadau kafin ka je gadau akwai waɗansu ‘yan ƙauyuka haka to sai a samu kowanne mustaƙilla suna cin gashin kansu ne da sarakunansu sai dai kawai ran da waɗanda suke azare suka bunƙasa sun gada ma sai su je su mamaye waɗansu sai su haɗa to a daɗin suna tsoron haka saboda duk wanda ya je mamaye to wani kuma sai ya ga arhasa shi ma ya zo ya mamaye shi gaba daya kuma mun sha karantawa innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata 'alaiha azillatan wa kadhalika yaf'alu to shi yasa kowa yana kafa kafa amma waɗanda suke kewayen makka da madina su sun fi samun kwarya-kwaryan ƙanci shi yasa babu yadda za a yi gari su zauna babu shugaba ba zai taba yiwa ba da duk yadda aka yi za a nada kwarya kwaryar shugaba ko da ba za a yi masa biyayya ɗari bisa ɗari ba saboda duk mutanen da suke zama babu shugabanni suna da matsala wala sarata lahum idza juhaluhum sadu tabqa al-umuru li ahli ra'yi ma saqula fa in tawallat fa bila shurari tunqad dole ne a samu shugabanci idan ba a samu shugabanci ba akwai matsala ko mu ma Najeriya yanzu musulmi muna da yawa amma idan waɗannan musulmi suka ce kaza sai waɗancan suke ba haka ba amma ba domin haka ba da mun mamaye Najeriya da wallahi ba wanda ya isa yi motsi sai mun ce yi motsi in mun ce ban Najeriya dole bai kama saboda babu haɗin kai sai ga masallaci guda ma akwai matsala a masallaci guda yadda ake tsayawa a sallah yana daga cikin yana daga cikin abin da yake tasiri wajen hadin kan mutane tunda annabi ya ce sawu sufufakum fa inna tasuya tasufu bi min tamamin salat amma wani waje me yace yace la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum aw bayna qulubikum kama fi riwayatin ukhra saboda haka ana dai mana bayani cewa a wagwaga suke to musulunci ba son irin wannan a ce ga wannan ya balle wannan ya balle shine wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu na'am wa anna al-qabila kanat hukuma musaggara za ga kabila guda kaman haula guda kaman hukuma ce yar karama sai asasu kayaniha tushen ginshikinta a siyasi na ainihin jagoranci alwahada al'afabiyya shi ne kaɗaitaka na ƙabilanci ko za akwai masu ƙabilanci wani zai ce aina wani wai tsakanin filani da bare-bari suwaye suka fi ƙabilanci tsakanin filani da bare-bari a'a o bare-bari sun fi su ba su ba da aure wa ba filatani ko? ai babar bare ba ba da aure wa filata ne a kara makan lahu na ji mala ya yi shiru bai yi gari ba to to wannan wahada al'asabiyya su a can gida-gida ne wannan zai ce gidanmu ne to idan gidansu ne sai su fitar da bille ko wani zane wanda za su bambanta kansu da ‘ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne da wane ne kowa yana da wannan alama. To, ko duk wanda yake nasa ne ko yana da gaskiya ko ba da gaskiya to bai na goyon bayan. To, wannan asabiyya na ainihin ƙabliya, alwahda, alƙabaliya, walwahda, al'asabiyya, wanda musulunci da ya zo ya ce idan naka yana da gaskiya kana tare da shi, in bai da gaskiya kuma ka gwada rashin gaskiyarsa. wannan shine adalci na wal manafi al mutabadila to ko da yake ga garan mu ya burna kun ce bare bari na ganin saboda ban bare bari da yawa ne filani sun fi yawa shi yasa suka ce bare bari su ne suke kaza kaza kaza to mun je kuma inda bare bari suke da yawa su ma ba za su yadda ba za su ce filani su ne masu ra'ayi ne kawo eh to kare kare fa da ya kai shiru tunda na zan su ma akwai burbudin su eh su ma daga su daga nasu sai nasu ko haka dai ai kowace kabila kamar yadda ake samu ko gari ne yanzu ko aikin gwamnati abin da yake wahalar da mutane ke ko a siyasa za a zo a yi fada tare amma ana cin nasara sai ga kowa yana kokarin ya ja kabilansa ko ya ja ɗan garinsu ko kuma family and friends Allah kyauta والمنافع المتبادلة sannan da abubuwan amfani wanda ake jujjuyawa a tsakani fi himayatul ard wajen kare ƙasa wa daf'il udwani anha da kuma tunkuɗe farmaki ga barinta saboda haka duk inda suka zo su ce ga garin mu ga gonakan mu ba za mu taba yadda a taba ba to da shugaban su sai su tsaya su dage eh in kaga an murkushe su to an fi karfin su ne kawai wa kanat darajatu ru'asa'il qaba'il to kun ji daraja da matsayi na shugabannin kabilu fi qaumihin a cikin mutanen su ka darajatil muluki kaman darajar sarakuna ne inda wani sarki zai ce kaza shugaban kabila ya ce ba haka ba to na shugaban kabilan su za su dauka ba ruwan su da abin da wancan sarki fa a zamanin jahiliya fa kanatil qabilatu taba'an li ra'yi sayyidiha saboda haka kabila tana bin ra'ayin shugabanta ne fi salbi wal harb wajen zaman lafiya ko wajen yaki in yace a jiya yaki za a jiya ko dukan su za su mutu in yace a zauna lafiya kuma za a hakura la tata'akkaru anhu bi hali ba sa yin baya ko ta wani irin hali wa kana lahu min al hukmi wal istibda sannan kuma yana da hukunci da ainihin al istibda bi ra'yi yayi amfani da ra'ayinsa ma yaqulu lid diktator qawi kamar yadda ake samun dictatorship eh nan ma kun ga ya kawo kalma ce ta turanci juya eh in aka ce dictatorship shine mai mulki kawai na kama karya ba ruwansa to amma su waɗansu suna yi suna dubawa sukan ga me ya dace waɗansu kuma ba sa lura da abin da ya dace to nan da nan su kuma akan kifa su kamar yadda muka ga misalai a baya hatta kana ba'dhum idza galiba har a wayi gari shugaban kabila idan ya yi fushi gariba lahu uluhun mina suyo a dalilin fushinsa sai an samu dubban takubba sun yi fushi a dalilin wannan saboda ba a tambayin su wai me yasa aka bata masa rai kawai gangaransa yana face yace ku je ku dauko takubba da kayan yaki za su je su dauko ba za su tambaye shi menene dalili ba sannan kuma la tasaluhu fi ma gadi ba ba sa tambayan sa cikin me yayi fushi illa annal munafaqa sai dai ku sani lalle wato tsere tsere fi siyada wajen shugabanci baina abna'il ammi yana nan a tsakanin ƴaƴan bafalu to wannan kan an gaje shi har yau eh wai mun sha yin bayani zai inda ka je ka samu in ka samu sarki zaka samu yana da yan uwa musamman yayan sarakuna za ga duk sarkin da yayi sai ka samu akwai kannansa da yayunsa uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya sun kai goma sha amma shi ne kawai Allah ya zaɓa aka ba shi sarauta shi ma zai zo ya haifi ‘ya'ya kaman ashirin a cikinsu akwai maza zalla sun kai goma sauran yayunsa da kannansa su ma za su haifi ‘ya'ya sun kai goma sha goma sha cikinsu akwai maza da yawa Toron da aka zo aka ce wannan sarki ya faɗi ya mutu, masu neman sarauta daga ina za su fito. ‘Ya'yan waɗancan kai akan samu mutumin da zai fito yana neman sarauta tare da ubansa, ko ba a samu, balle kuma da babbansa. Shi wanda ya mutu ‘ya'yansa suna nema, sauran ƙannensa wanda yake da exposure kima ya fito yana nema ‘ya'yan waɗanda aka bari su ma sun kawo wuya sun yi ƙarfi su fito suna nema shi ne abin da yake fada tun wancan lokaci akwai gwagwarmaya da tsere-tsere na neman waye zai yi shugabanci a tsakanin ‘ya'yan bakwano haka abin da yake ta tafiya ila yau mina hazo Allah ya kyauta na'am لأن إلا أن المنافسة في سيادة بين أبناء الأم سيدي أقوي wato tsere-tsere wajen shugabanci a tsakanin ‘ya'yan bafanu, kanat tad'uhum ila almusana'ati binna wannan sai kan sanya su wato su rinka kyautata wa mutane akwai inda za a ce recommendation ake nema idan shugaban kabila ya bar duniya ko sarkin gari ya bar duniya sai a ce a tara dattawa su ba da shawari to duk wanda yake son ya yi shugabanci a gaba sai ga datta wannan yana mu'amala mu'amala mai kyau da su yana kyautata musu saboda randa duk abin ya faɗo aka zo aka tara su sai su ce wani shi ne ya cancanta suna kyautata wa mutane min bazilin nada suna ba da kyaututtuka annada shi ne kyaututtuka fa ikrami zai suna girmama baki wal karam suna karimci wal hilmi ga tsananin haƙuri wa izhari shaja'a suna bayyana kwazo a wajen yaki wa difa'i anil ghaira kuma suna wato kariya ga ainihin kishi na kabila ko na kasa ko na gari hatta yaktibu al mahamida har su samu abubuwan yabo fi ayunin nasi a idan mutane wala siyama shu'ara musamman ma mawaka daga cikin su ai ta kyautatawa mawaka alladhina kanu lisan al qabila fi zalika zaman wanda wancan lokaci su ne ainihin kakakin kabila a wancan zamani mawaka ba a yadda ake tsoron mawaka to ko da yake yanzu ma haka ne ba yanzu ma haka ne abinda nake fana kwanakin baya kenan mawaki sai ya hau motar naira miliyan ɗan liman kuma sai ya hau motar miliyan biyar amma yana wucewa sai a yi tsaye motar liman ba za a yi tsaye gumin motar mawaƙi ba ya sa na ce duk mai wannan tunani shakaka ne yes kuma ko 'yan siyasa sun fi jin tsoron mawaƙa sun fi jin tsoronsu za su ɗauki maƙudan kuɗaɗe da kyauta mai kauri su ba su amma kai kana alaramma ko za ka sauke Kur'ani sau miliyan ne ba za ka samu wannan kyauta ba. to kuma in ka je ka bincika abinda zai dauka ya bada mawaki ba zai dauka ya bada danginsa ba ai duk illa ne gaba da mawaki shine zai masa waka alhali Allah ya ce wa shu'ara yattabi'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ai algawuna wato agalabiyatu agalabiyatu aqlabu man yattabi'uhum algawun gawi shine ke bin su to tun a zamanin jahiliya haka ne wai akwai karin maganan da suke amfani suna ce kalamu al-lisani abinda suke fada kalamun lisani an kamin kalamin sinani wai a musu illa da harshe ya fi tsanani ya fi musu ciwo akan a musu illa da makami shi balarabe akan ka zage shi to gara ka masa rauni ya daɗe yana jinya eh ji yasa mawaki suke kyautata masa suke ba shi kyaututtuka musamman waɗanda suke neman shugabanci domin a yi ba musu kuma asalin mawaka dama suna yaba mai irin waɗannan ne amma akwai mawakan larabawa da aka yi su su ba ruwansu da waɗannan yanzu kaman imrul kai shi a cikin mawaka da aka yi na zamanin jahiliya shi kawai Allah yake dan iska ne sai kuwa Najeriya akwai mawakin da aka yi da yutsa ne ba haka bane ai yayi take ko bai take ba sai to haka shi ma imrul kaisi dan iska ne yasa ya take kuma dan fada ne ya balle ma ubansa yana kokarin ya dora ki akan tarbiyya mai kyau saboda ko zai gaje ki ki kuma ce ba zai yi ba kawai sai ya kibi yan uwansa yan iska su shiga jeji suna farauta su samu in iskan mata suna yawo da su. Eh, imrul kai, ya sha giya ya yi tatul, to shi waƙansa ma in ya sha giya waƙansa ya fi tasiri don ya fi tsiya. To haka har ya yi nisa, ubansa abin ya gagara, sai waɗansu suka kawo farmaki ga ƙabilansu. suka kashe ubansa suka kashe ɗan uwansa yana cikin jeji da shi da ɗan iska sai waɗansu suka je suka yi ta ƙoƙarin neman inda yake domin su sanar da suka fala masa suka same shi cikin guggun ‘yan iska saboda yana tafiya da makamansa da komai duk wanda ya tinkare shi murkusa shi zai ya wuce aka ba shi labari sai yana jawabi ma ‘yan uwansa ‘yan iska sai ce to yau mu sha giya amma daga yau zuwa gobe ya ce babu shan giya ya ce duk waɗanda suka kashe mana iyayenmu mahaifina da sauran ya ce sai na ɗauki fansa sai na ga ƙarshen su gaba daya amma yau kan mu ci gaba da iskancinmu zuwa rana ta faɗi ya ce aliyau makamrun wa gadan harb yau kan giya ce zalla amma gobe kuma yaƙi ne to kuma bayanin da aka yi kenan kenan da ya gama shan giyarsa ya gama iskancinsa washi gari sai ya ce mayan iskan kuma ba mai tafiya yadda ka bi ni muka yi ta yawo na iskanci haka za ku bi ni sai mun kare wajen ɗaukan fansa wannan shine imrul kaifi shine number one wanda in wajen sifanta abu ne sai kaga shi ba yabon wani yake ba مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجلمود صقر حطه السيل من أرض سينما كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بثقة اللوى بين الدقول فهوملي فتوده فالمقراء لم يأثر اسمها بما نسجتها من جنوب وشمال شيء يتاكي صفا أبو in yana son ya mayar da shi mai kyau zai mayar da shi in yana son ya munan munana ki zai munana ki sai an tara bin shaddad shi kuma wannan shi kuma jarumi ne shi ba yaban mutane sai dai ya ba makansa dalilin da yasa yake ya ba makansa saboda shi baki ne sai ya fito cikin larabawa sai suka raina shi sai Allah ta'ala ya kaddara shi barde ne shi kaɗansa yana iya tinkarin jama'a masu yawa sai ya watsa su shi ba ya gudu a wajen yaki shi yasa da ya je nemi wata balarabiya ita ce ita ba za ta aure shi ba saboda shi baki ne ya ce ana ibnu sauda iljabini ka annaha ri'ibun tara'ra'a fi nawahil manzili الساق منها مثل ساق نعامة والشعر منها مثل حب الفلفل yace ke ai ba kudi yake nema ko wani kyau yake nema ba ki je ki tambayi mutanen ki in wajen yaki ne zan je wajen yaki amma an samu ganima ne bana karban ganima kuma haka ne shi in an ci nasara ana tara ganima yana ta wannan na malalata ne tafiya kawai kan kama hanya ta zato eh shi ya damu da ita ita bata damu da shi ba wani ya damu da ita wani ya damu da ita ita kuma bata damu da shi ba haka ne ya ce ullittuha har hubban wa allaqat rajulan gairi wa allaqa ukhra gairu har rajuli wa allaqat fatatun ma tulaimahu wa allaqat ukhra ma tulaimahu fa jama al hubbu hubban kulluhu tabilu wa kulluna mugramun yahwi bi sahibihi na'in wa danin wa maqbulun wa muqtabilun eh okay na sake hanya ko an sake hanya bari mu ci gaba na'am saboda haka ana kyautata mawaka a wancan lokaci domin saboda a samu yabo ko da shugabanci zai fada hannun waɗanda ake ba allazina kanu lisan alqabila fi zalika zaman kune kakakin wato ainihin mutane kabila wa hatta tasmu wa darajatuhum har a samu darajar masu kyauta wato ta ɗaukaka an mustawal munafisi wato gabarin matsayi na waɗanda suke yayayya ko a yanzu aka samu mutane guda biyu sun zo suna wannan yana neman kansila ko dan majalisa wannan yana neman dan majalisa in dai a unguwa ce mutane biyu ko uku za su fito a ce a yi bayani akan kowanne to sai ka samu wani yabon da mutane suke maka yafi yawa wani kuma za a ce kai ai wane dan bariki ne ko ba a samu ana samu duk wanda ya fito takara in dai waɗanda suka san shi ne sun san bayanin da za su yi akan to abin da ake magana kenan in kana son shugabanci ka kyautata wa mutane in ka kyautata musu su da kansu za su ce ka zo kai musu shugabanci amma in baka kyautata musu ba rana tsaka ka zo kai musu kama karya bayan ka tsallake an ba da haƙoƙinsu nan ma ka handame don sun yi fito na fito da kai ko an faɗa maka gaskiya ka karya na karyawa ka murƙushe na murƙushewa sannan ka ce za ka kare da duniya lafiya ka hadu da Allah ranar tashin alkiyama salun alun ba zai taɓa yiwa ba wannan kenan saboda haka ko mutanen jahiliya suna da wayo wa kana lisadati wa ru'asa hukukun khassa sai dai waɗannan shugabanni da da ainihin shugabannin kabilu da sarakunan su waɗanda suke na ƙauyuka su fa suna da haƙoƙi na musamman wa kanu yaquduna min al-ganima suna karba daga cikin ganima al-mirba'a was-safiyya wan-nahifata wal-fudud suna karban waɗannan abubuwa nasu ne duk wani sarki na larabawa yana da waɗannan abubuwa yaqulu sha'ir shi yasa wani mawaki yana cewa da kalmir ba'u fina was-safaya wa hukmuka wan-nahifatu wal-fudud la kalmir ba'u fina kana da al-mirba' menene almirba shi ne ɗaya bisa hudun ganima ɗaya daga rubu ne ɗaya bisa hudun ganima wasafaya asafaya shi ne abin da ya zaɓa kafin a raba ganima kafin a raba ganima idan shugaba ko sarki ya zo zai ce ku ɗauka mun wannan ku ɗauka mun wannan shi kenan yayi ba mai jayayya dai wannan shi ne shugabanci sannan kuma wa hukumuka duk hukuncin da ya yanke hukuncin da ta yanke ba mai jayayya wa nashitatu sannan kuma da annashita annashita shine duk abin da aka same shi a hanya kafin a je wajen yaki to wannan na shugaba ne wal fudul fudul kuma abin da ya rage ma fadala duk abin da ya rage ko abin da ya gagara rabuwa to na shugaba ne shine lakal mirba'u fina wattafaya wa hukmuka wan naqiqatu wal fudul al mirba' rubu al ganima wasafi ma kana yasafihi ra'i duk abinda shugaba zai zaba kuma kun ga koda da musulunci ya zo za mu samu a wani yaki da annabi ya je yaki sai ya ba da dama ma wani sahabi sai ya ce masa saboda shugaba zai iya yin haka shi annabi da kansa zai iya zaba amma sai bai zaba ba da wani ya zo ya ce ina son kaman alfarma ya manzo Allah sai ya ce na maka alfarma je ka cikin bayin nan ka zaba ashe akwai wanda ya gani ne kawai da ya je sai ya dauke ta ta kamar misali yanzu a ce gwamna ne shi gwamna bai gida ba ga kuɗi nan na site da an kawo kamar miliyan ɗari sai kai alhaji aminu ka ce ranka shi daɗe ka bani dama da Allah a cikin wannan miliyan ɗari ɗin nan ɗan ɗauki wani abu ko mene ne sai bismillah daman kudin da za a kashe ne a gyaran hanyar alamari amma tun da ka zo bismillah to kai kuma kaga idan ka zo cikin miliyan ɗari sai ka ɗauki miliyan ɗaya ko ka ɗauki miliyan biyu ya ishe ka dama su haka suke yi wannan an ba da dama ba zalunci ba ne kuma ba son kai ba ne don kamar yadda ka tambaya to haka ma wata rana Allah ramma zai a ce a tun da Allah ramma ne in yaje ya dauko biyu a ce Allah ramma karon ku ka dauke miliyan biyar saboda kana ɗawainiya Allah ramma ka gani ai miliyan casa'in da biyar ya ma yi yawa a kudin da za a kashe wajen gyaran hanyar alamari miliyan casa'in da biyar bai yawa ba tunda daman contract za a bayar ai akwai riba akwai asalin ainihin kudin akwai riba wanda kima wanda ya aikin zai dan samu wani abu yadda zai ciyar da iyalansa da sauransu dalilin da yasa kashe kwangila ba haramun bane idan akwai tsari amma akwai zalunci shine zai zama haramu to lokacin da annabi ya bashi dama ya je ya dauko wannan sai suka ce a'a ai bayan an baki ce ai wannan ai na san babanta ai yar sarki ce shi yasa na dauke ta a'a wani ya ce wannan ainihin kamar na gane ta wannan ba yar sarki wane ba to sai maganganu yayi yawa sai wasu suka je suka samu annabi suka ce wannan da ya je ya dauki wancan din nan tafi karfin sa eh ya manzo Allah ya kamata ka dauki mataki saboda tafi karfin sa yar shugaban ne shi kuma ba matsayinsa bane ba sa'ansa bane dalilin da ya sa masabar malikiya suke ce an kafa wato akwai daidaito yanzu kai kana kasuwar kaji sai kaje kana neman yan jiyari da wuri to an baka wani gida ne a kasuwar kaji da kaje ta a wai misali kenan wannan an zuwa ana ruwa sai kun sa bokitai ko an yi mummunan tsawa sai rufin ɗakin mahaifiyarka ya ɗauka amma wanda suke ji yare za a yi mummunan tsawa akwai na'urar da suke sa ko wani abuwa ba za su ji ba to kai kana kasuwar kaji ka je ji yare kana nema ai sai dai na ji yare zai nemi yar kasuwar kaji yawwa in ya kai ta can ta samu ci gaba ne kuma duk wanda ta biyo ka kasuwar kajin kawai ta yaudaru ne ta ji kasuwar kaji in ta zo sai ta shekara su kutum ba ta ci kaji ba ko ba gaba ne to kaga akwai abin da ake kira an kafa to shine da aka faɗa ma annabi haka za mu samu karin bayani nan gaba sai manzo Allah ya kira shi sai aka kira shi ya ce ashe wanda ka ɗauka ya sarki ce ya ce kwarai da gaske ya ce to dawo da ita ya ce dawo da ita ya dawo da ita suka ce to ai ke ba gane cewa ya sarki bane ya sa ka ce a fitar da ita daga cikin bayin da aka kama je ta gefe ya ce amma na baka dama ka je ka dauki wata canjin ta tunda already tuntunin an riga an baka wannan dama to kaga tsari na shugaba kenan na kalmar babu fina wa safaya wa hukmuka wan nakifatu wal udud tunda annabi ya riga ya hukunci shikenan ma kana lil mu'minin wala mu'mina إذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم eh in manzo Allah ya riga ya hukunci ai ba maganar zabi wannan kenan shine ma kana yastafihi ra'i abinda shugaba zai zaba ma kansa ba da zalunci ba ay yataruhu li nafsihi qabla al-qisma wanda zai karba wato zai zaɓa kafin a yi rabo wannan shi ta ma asabar ra'isu fi tariq abinda duk shugaba ya samu a hanya kabla an yasila ila baidatil qawm kafin ya isa wajen mutane wal fudul ma fadala min al isma duk abinda ya rage daga rabo min ma la tasihu kismatuhu abinda ba zai yi araba shi ba ala adadin guzar a bisa ainihin mayaka salbaye kama aka samu rakumi guda ɗaya hau kai to na shugaba ne wal fara haka ma doki wanda ba zai rabu ba ko guda biyu ai ba zai yi araba ba wani hawihima da makamantansu to wannan ya mana bayani dangane da jagoranci a sauran larabawa suna da shugabanninsu ɗaiɗaiku shugabanninsu na kabilu suna da tasiri kamar su ne sarakunansu sannan mawaƙansu ma suna da tasiri sai alhala a siyasiyya sai hali na ainihin siyasiyya shine na siyasa domin asalin kalmar siyasa kalma ce ta larabci hausawa ba su da fassaran kalmar siyasa daga larabci suka ɗauko aron kalmar siyasa policy min sasa ya susu siyasata yasa mai shiri ne ake cewa fa sasa bi za kalkalkali nan wa shiddatan fa ya habbaza minhu liman sha'a umdatan imamun li rasulillahi bad'an wa audatan bihi yuktamu dhikrul jamil wa yubdaw نبي الهدى بحر الندى صارم الإدى مبيدهم بالسيف إذ أبوا الهدى وظنوا بجهل أنهم تركوا سدى أتى والورى أثر, أثر الوراء والهدى فأنقذهم نور يذل ويكلو فساس بذاك الكلكة yana bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kusan a cikin 20 ne akwai abin da yake da kyau akwai abin da yake akwai kuskure a ciki saboda zurfafa yabon da aka yi daga ciki akwai yara malakutal arshi wa huwa bi taibatin yace annabi yana ganin al'arshin ubangiji yana binnin madina malamai suka ce wannan kuskure saboda annabi bai faɗi haka ba yara malakutal arshi wa huwa bi taibatin suka ce wannan akwai gyara amma za ka samu wasu kalmomi daidai ne yanzu da ya ce faharun na da sarimul ida mubidu homo bi saifi isabawul huda wannan abin nan a kafto ala amdahihi na safibuha wa na tazuka al'absani ma saratibuha na kulu wa kattalat wa tsala fatibuha tafawalat al'amdahu wa tsada tibuha walau annaha la tankadi la taqallat to wannan kuma suka ce wannan shi ma akwai gyara don annabi ya ce la tuturuni kama afartin nasara na maryam inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu maka je yabon annabi akwai inda ake tsaya saboda matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daban matsayin Allah daban don in ka zo kana waka ka mai da hankali a waka kai ta tafiya a waka to zai saka ka ketare iyaka kwarai da gaske zai saka ka ketare iyaka saboda tunani ne to ya rinka zuwa maka yasa aka ce a rinka takaitawa to waka ya kamata kai ta yi kai ta yi ko kuma karatun Qur'ani ya kamata kai ta yi wanne ne ya kamata ya zauna bakin ka kaga ne amma da mahallu shahid namu fasata bi zakal khalqa ya jagoranci halittun duniya shine fasata bi zakal khalqa bad an ma'udatan a koyaushe a zamanin jahiliya manzo Allah ya jagoranci zamu gani wannan yasa da Allah ya baki annabci da manzanci ya samu mutane da yawa ko waɗanda suke ƙaryata shi su suna ƙaryata sakon ne amma kin shakasiyansa sun ce mutumin kirki ne amintacce ne eh ai ko a cikin mutane ana iya samu a ce a awa ne in dai waje kaza ne amintacce ne amma wani za a ce cap kuɗi ya shiga hannunsa ai ba na marayu ba wallahi ko na shedan ne sai ya ci sai dai su ta rigima da shedan ba zan ko shedan ka ci kudin sa ba zai barka ba eh to sata yasusu siyasata kalma ce ta larabci ba kalma ce ta Hausa ba yasa an ce maka siyasa ana nufin yadda ake gudanar da mutane ba da an zakarna hukamal arab bayan mun ambaci jagororin larabawa yajmalu bina an nazkura jumla min ahwalihim asiyasiyya anan yana da kyau mu ambaci halayen su na jagoranci a dunkule kata yattadi halwada har yanayi ya bayyana falaktaru salata kun ga bangarori guda uku din nan wato yankin iraki da kam da yaman allati kanat mujawara lil ajanib wanda suke da makwabtaka da juna kanat halatu hasiyasiyya yanayin su na jagoranci fi tada'u'in wato yana cikin karkata wan hifatin da rucewa la mazida alai rucewa na adalci dun ba adalci yake ba akwai zalunci fakar kanan nasu baina sada wa abi mun yi bayani mutane ko dai shugabanni ne ko bayi au hukamin wa mahkumina ko kuma jagorori ne da talakawa fasada ko ainihin jagorori wala siyama al ajani musamman ma waɗanda suke bangarori kanat lahum kullul gana dukkan dabbobi nasu ne walabidu alaihim kullul gara ko kuma bayansu ko talakawansu duk abin da ya kafi wahala da biyan fanta su kuma yana kansu wa bi ibara ukura ko kuma wa bi ibara auda idan za mu yi wata fassara shine inna ri'aya lalle su talakawa ko inna ra'aya lalle talakawa kanat bi musabati mazra'a yadda ka san gona haka suke turidu almahsulati ila alhukuma wanda suke fitar da wato abubuwan su kayayyakin gonan sai a bada hukuma gaba daya wal hukumatu su kuma hukumomi wato shugabanni kana tastaqdimuha suna amfani da waɗannan abubuwan da talakawa suka bayar fi malazzatiha wajen jin dadin su wa shahawatiha da sha'awoyin su wa raga'ibiha da abubuwan da suke so wa jauriha da zaluncin su wa udwaniha da ƙetare iyakansu to ka dubi shugabannin Najeriya da talakawansu exactly fatara ne kai zai eh ko waɗanda za su je su yi zaɓe za a je a abin da ne naka je aka yi zaɓe shi wanda aka zaɓe shi idan ya shekara ɗaya ko biyu ba ku ganin canji wani in ya dawo ƙauyensu ma kawunsa ba zai iya gane shi ba bayan shekara daya ko shekara biyu da kuwa kafin a zaɓe ki a make ki yadda yake maken ka ganki da bishiyan daude ba za ka iya bambantawa ba ko bishiyan farar kaya da ta sha wuta akwai yan uwana yan ƙauye ko muna gane eh in ba dan ƙauye ba ne ai ba zai gane bayanin da ake yi ba amma na amma mutane fakanu fi imayatihim yatakaffatun su kuma talakawa sun kasance suna cikin makantansu suna ta buge-buge wa zulmu yanhatu alaihim zalunci yana fadowa akan su min kulli jani ta kowane bangare wa ma fi istifa'atihim ba za su iya ba a tazammuru kare kansu wa kakawa da koke-koke ko sun yi ma a banzani wal kanu yusamuna al-khaffa sun kasance suna dandana tifsewa والجورة دذالنك والعذابة da ainihin azaba alwanan launuka daban-daban sakitina ba su isa su yi magana ba fakarkanar hukumar istifdadiyyar saboda haka hukunci a kansu kawai abinda aka ga dama ke yi na kama karya ne wal hukuku da'i'a mahazura sannan haƙoƙi duk an wulakanta su an yi watsi da su ai babu yadda za a yi a ce mutum ya yi ritaya malam mutum ya yi ritaya a ce garatutun ta yake kara biyar ko fiye da haka wani har ya mutu ba biya ki kudinsa ba ai zalunci ne su garatutun su suna bari ne a ba sa bari ko ga mutum yana karban albaki a zuwa sai an tsallake sunansa sai ya yi wata uku wata hudu ba biya ki albaki ba zalunci ne ai duk gwamnatin da za a ce haƙoƙin mutane haƙoƙin mutane ba za a bayar ba to gwamnatin zalunci ne dun ba shugabancin adalci ba ne kuma wannan is not a democracy ba demokradiyya ba ne ba democracy ba ne to su ma a can sun samu haka sai dai tun mutanen da suka ɗauki wannan salo to ba za su gama lafiya ba dama yadda abin yake kenan saboda naga mutane da yawa wallahi hawan jini da menene sai da ya kama su saboda garatutin saboda garatutin su a irin yadda ake biyan albashi wai ma kana karban faikin din bayan an kaftare ki an an an kakkafce shi sai kai wata biyar ma baka samu ainihin faikin din mutuwa ya zaka yi sai ga mutum shi kadansa kawai yana tafiya yana yana magana idan limamin ku ne ma ya rinka muku rafkanuwa kullum kula subhanallah in yau ba ku yi kabli ba to gobe za ku yi bani aikin kenan haba Allah ya kyauta hmm yasa za ga imanin waɗansu yake rawa to haƙƙi duk yana kansu wani sai ya je ya sata wani sai ya yi ƙarya wani ya shiga hanyar da bata dace ba domin saboda mai saboda ya samu abin rufin asiri do za a zo a ce yanzu ko a state za a zo a ce tsofin gwamnonin nan kowa a kowace shekara yana da miliyan ya fi ɗari kuma a zo a ƙara shekara a ce baba da tsohon gwamna ko tsohon mataimakin gwamna wannan miliyan ɗari ba ƙarya ne wani ma ko ana faɗa da shi za a ɗauka a bai saboda shi ma in ya hana zai sauka wani zai biyo bayansa to su sun yi wa kansu gata amma ma'aikata kuma sun zama Allah sarki wa ammal qaba'il al mujawarat amma kun ga kabilu waɗanda suke makota li hadhihi al ga waɗannan bangarori guda uku da muka ambata wa kanu muzabzabina sun kasance masu kaiwa da komowa ne تتقاذفهم الأهواء والأضرار son zuciya da manufofi waɗanda ba su da kyau suna jefa sunan da can marra ya kulu na fi ahalil iraq wani lokaci su shiga goyon bayan sarautan iraki a hira wa marra ya kulu na fi ahalil sham wani lokaci suna tare da algasa suna sarakunan sham wa kanat ahwalul qaba'il dakhil al jazira amma kuma halayen kabilu a ainihin jazira shine wajen makka da madina da kewaye mufakkakatul awsat eh su kan ararabe suke in ba su da alaka da juna eh da juma'an nan mun yi bayani taglibu alaiha almunaza'atul qabaliyya abinda yake rinjayan su shine jayayya na kabilanci wal ikhtilafatul umsariyya da sabani na tushe wa diniya da addini hatta qala natiquhum har ma wani daga cikin su yace wa ma ana illa min guzayyati in gawat غويت وإن ترشد جزية أرشد وما أنا إلا يتني إنن فا كسني دفع أن نكيني إنن من جزية daga ƙabilan ainihin wato guzayya ko gaziya anan haka ya rubuta gaziya maguzayya in gawat inda ya taɓata ga waitu ni ma na ɓata wa in tarshud guzayyatu aw gaziya idan gozayyatu ta shiryu arshudu ni ma zai shiryu saboda haka abinda kabilansa ta faɗa shi zai bi kawai walam yakul lahum malikum saboda haka ba su da wani babban sarki yudaimu istiqlalahu wanda kuma zai karfafa yancin su don haka samu wanda suka fi su karfi sai su share su gaba daya aw marji'un yarji'una ilai koma koman da suke komawa zuwa gare ki wa yatamiduna alaihi waqta shada'i wanda suke dogara a lokacin tsanani in guguwa ta zo kawai sai ta kwake su to haka suke watsi wa amma hukumatul hijaz lalle hukuma ta hijazi faqad kana tanzuru ila al-arabi sai dai suna kallon larabawan makka da madina musamman makka nazara ta takadirin wa hatirami eh wa amma hukumatul hijaz haka ne lalle hukuman da take hijazi shine ai wajen kewayen maka jazira fakar kana tanzuru ilaiha al-arab wato larabawa suna kallon su nazarata takdirin wa tirani wanda suke makka wato ana musu kallo na girmamawa wa yarawnaha qada wa sudna al-markaz ad-dini ana ganin su jagorori ne wa sadana kuma masu kulawa ne da al-markaz ad-dini wato tushe na addini na ne al-markaz ad-dini shi ne kaba ina wala baitin wuri alinna filallabi bi bakkata to ko da zamanin jahiliya ana ganin waɗanda suke makaɗin nan jagorori ne na addini ana girmama su ana girmama su kuma haka ne ba a cika taɓa su ba ko bukta nasar da ya zo to ai bai kai labari ba bai ci nasara ba abraha da ya zo zai rusa dakin kaba shekaran da aka haifi annabi ai kaga bai ci nasara ba to haka ne wa kana tilka al-hukuma fil haqiqa hukuman da take yankin makka da kewaye da haqiqa khalitan min as-sadara ad-dunyawiyya suna gauraye ne da tushe na duniya wal hukumiyya da na hukuma wa da'ama addiniya da jagoranci na addini wato sun hada ne duka to shi yasa ake son na hada duka kaga ba za ka tsaya ka ce addini ne zalla kawai za ka yi eh musamman ma yadda ake samun malamai a suke hada addini da zamani malamanmu na da su sun karanta ilimin addini ne kawai suna zaune suna ba da karatu sai dan noman da suke yi da kiwo kuma sai dan sadakan da ake tara musu to yanzu kuma sai abin ya juya eh sai aka zo ana ba da karatu ana dan limanci amma ba a dogara da shi limamanmu ba su da albashi ko suna da albashi ba su da albashi sadakan ma sai mutum ya ga dama zai kawo yanzu da za a kalle ka ce alhaji aminu in ce to fagari ya yi zafi kafin in muka tashi da karatun nan kai wani abu da gari ya yi zafi kai wani abu mai kauri alhaji aminu to in mun tashi ba za mu sake ganin sa ba sai bayan wata shida eh wato ko a ci gaba da karatu ko kar a ci gaba da karatu ka gani to wannan yasa dole mai karatu ko liman shi ma bari ya je ya nemi certificate din sa yayi karatu in yazo yana yin karatu kana ce masa kule ya ce maka ca saboda haka da ka zo kullum da ka zo kullum ya rage naka in ma kana ba da ruwan faro ne to ka bari ka gani ko akwai wanda ba zai ba da ruwan faro ba misali kenan eh to ai kaga to yanzu malaman yanzu a riga an hada da abin nan akwai malamin da ya ce mun ma yana noma na rani da na damana ai dole wallahi in ka tsaya a sadaka to haddanta sai ta kwaci riƙe noman rani da na damanan nan ka rufa makanka asiri ba fa da wani nake yi ba to saboda haka jagorori na makka ta wani bangare na addini ne ta wani bangare kuma na duniya ne ba za a bar abin nan ba tunda wa tagi fi ma ataka Allah dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad dunya wa asin kama sana Allah ilai na ya gurguje ai sai mun kayar da wannan paragraph haka mad bainal arabi su sun yi jagoranci ne a tsakanin larabawa bismi za'ama addiniya da sunan jagoranci na addini wa haka mat fil harami sun yi hukunci ne jagoranci a harami wa ma walaha wa ma walahu da abin da yake kewayensa bi sifatiha hukuma a matsayinsu na jagorori tashrifu ala masalihi wasidin ila albayt wanda suke kulawa da waɗanda suke wato tururuwa zuwa ɗakin Allah wa tunfazu hukumu shari'ati Ibrahim kuma suke zartar da hukuncin shari'a na Annabi Ibrahim domin tun a wancan lokaci duk wanda aka ganshi ya sa fararen kaya to ba ta ba shi mutum yana shiga hurumin makka kamar yadda aka yi bayani mutum fa yana neman wanda ya kashe ubansa kisan gila idan bai same shi ba sai a hurumin makka ya sa fararen kayayyakin nan ba zai taba shi ba saboda suna girmama wajen tun zamanin jahiliya suna girmamawa ga zartar da shari'a na annabi Ibrahim makanat laha min ad-dawa'ir wa takfilat suna da ainihin matsayoyi da tsare-tsare ma yushabihu dawa'ir al-barlima kamar yadda muka ce irin na ainihin jagorancin zamani parliament kamar na parliament kama aslafna kamar yadda muka yi bayani a can baya walakin hadhihi al-hukuma kanat da'ifa sai dai malai yace kun ga wannan jagoranci da suke a Makka suna da rauni aini la taqdiru ala hamlil aba ba za su iya daukan wahala ba kama wadaha kamar yadda ya bayyana yau magazin ahba ranar da aka samu waɗansu ƙauyawa da wawaye da 'yan iska suka ce ba su yadda ba suka tada bore sosai da suka yi barna saboda me saboda jagororin da suke makka su damun ba suna tara makamai domin saboda za su yi fara bai su dai suna kare wajen ibada ne suna taimakawa kuma ana jin tsoron su saboda me saboda addini wannan shine to wannan ya dan ambata mana abin da ya shafi shugabanci sai kuma darasinmu na gaba diyanatul arab addinan da larabawa suke yi wani addini ne kafin zuwan addinin musulunci karkashin jagorancin annabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alai wannan shine darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh